أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة رمضان hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da wato 20 kenan ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2024 kamar yadda kanisa ta tsara ta tsara makanta ba tare da wani dalili ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu tauba a shafi na 203 a jiya mun tsaya a aya wato ta 101 zuwa aya ta 200 a cikin suratu tauba a yau ma insha Allah za mu tashi a karkashin wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gari cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malan Allah ya ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن إن الله غفور رحيم ما شاء الله kamar yadda muka yi alkawari muna dan tsakarowa a cikin matsaloli na zakka musamman wanda suka shafi wannan zamani ko ba haka ba to a yau za mu bayanin matsala ta asila'ul musanna'a ya an ce asila kayan saisuwa jam'i na sil'a da sinun ne al musanna'a waɗanda har riga an buga su kamfani ne ya buga kaya ko ba haka ba to kayan nan da aka buga amma ba a sayar da su ba ya za a yi da su misali kamfanin motoci ya buga motoci ba a sayar da su ba kuma motocin nan shekara ta kewayo a kansu shi akwai zakka a kansu ko babu ina fata an fahimci malamai suna tafiya cewa su waɗannan kayan da aka buga suna matsayin kamar kayan sayarwa ne ko ba hakan ba da mai sai da mota ya je kamfani ya sayo ya sayar da kamfanin da ya buga ta ta shekara ɗaya bai sayar da ita ba ai fitar da matsayin kayan kasuwanci idan fitar musu da zakka wannan ya zan wajibi ne sai a fitar musu da zakka ina fata an fice ma'ana za a fitar musu da yadda zakka a matsayin suna matsayin kaya wato na kasuwanci sai kuma wata mas'ala da take da alaka da shi wato zakat mawadul kham in aka ce al mawad sune kayan aiki al kham kuma mafi yawanci ana amfani da shi da karafa da sinadarai da ake amfani da su wajen kere-kere su ake cewa mawadul kham dan za ku ga yanzu a larabcin zamani suna amfani da shi to waɗannan ababen in an ce mawadul kham kamar yake cewa abinda ake nufi da su al mawadul awwaliya allati tatarakkabu minha as-sil'ul musanna'a waɗanda da su ne ababen da ake yi ma'ana ababen da ake yi na sayarwa ake kerawa misali da waɗannan kayan ake yin su mithrul hadid kamar ƙarfi kamfani ne ya ji ya sayo karafa karafan da ya sayo ana kera motoci amma yanzu ba a kai ga waɗansu karafa ba kuma lokacin fitar da zakka yayi ya za a yi da su wal qutn was suf lil mansujat al qutn kuma ka bani kada kuma ka bani kaga mutum da yace cotton ko katin kaga qutnu daga nan zaka san larabci da an kasaci was suf da kuma sufi ya ce sufi gashin dabba lil mansujat ga abubuwan da su ko saka su ake yi an je an sayo kada kamfani ne za a yi sutura da ita amma kadan nan sai ta shekara an gane ko ba a samu aka yi sutura da ita ba ya za mu yi da ita kaga idan muka ɗauke ta matsayin arziki ne wanda shekara ɗaya za a fitar masa da zakka a kimanta ta a sanya ta cikin abin da za a fitar ma da zakka ba sai kuma fahimta ba wasu kuma ce a ai kaya ne waɗanda suna aje za a yi aiki da su tunda ba a yi aiki da su ba su da zakka ba gaskiya bane ina fata an fahimci ni tunda suna daga cikin kayan da za a kalli kimar da suke da ita a hada su cikin mi cikin dukiyarka ba sai kuma fahimta ba amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a bari ha'in an buga kaya da su sannan a fitar da su amma zancen da malamai suka firin jayarwa shi ne cewa za a fitar musu da zakka amma za a kimanta su da kimar da suke a wannan lokacin idan kilo yana kaza kimar da suke da ita a wannan lokacin da ita za a auna ba za a auna kimar da aka siyo su da ita ba an gane ko za a auna kimar su a yau a ce kudin su yana kaza to haka ne za a yi musu ina fata an fahimci sai kuma zakatul mawad al-musa'ida fi tasniya ababin da suke taimakawa wajen yin kere-kere waɗanda ba na asali bane kun ga kada bai yiwa ai saka ba da kada ba ko ba haka ba mota bai yiwa ai mota ba da karfi ba amma akwai ababin da su taimakawa ne suke yi to su waɗannan ya zamu yi da su kamar ababin da suke taimakawa wajen asiyana wajen gyara kaya yan an ce siyana ba ana lokacin da za a gyaggyara su har su zamanto abin da ake bukata kaduwa qut kamar waƙud makamashi wa zuyut da mai wa mawadu tanzif da ababen da ake tsarkake ake wanke wuri da shi wa lahawiha to su waɗannan ya za mu yi da su na fata an fahimci ma'ana kamfani idan zai fitar da zakka hatta da mai wanda an ka sayo chemical wanda za a yi amfani da shi shin shi ma za a lissafa kuɗin shi a sanya cikin zakka to sai malamai suke cewa su irin waɗannan kayan da suke taimakawa wajen aiki ba za a sa su ba saboda su ba su daga cikin usuli na dukiya abin ne wanda da shi ake taimakawa ya narkar da karfi don haka ba a sanya shi a matsayin dukiya saboda shi mai taimakawa ne amma shi karfen in akwai shi to shi ana sanya shi don shi dukiya ce mai zaman kanta ba sani ko mun fahimta ba to kaga irin waɗanda matsaloli wani na iya cewa in an tambaye shi ce ko cikin musulunci babu su ko ko ce a shi wannan shirme baya cikin shi ba shirme bane shari'a musulunci shari'a ce mutakamila a gane ko shari'a ce kuma hayya ta tawakabu ma a jami'il usul Allah ya gane din malam musa ki mai ta wannan aya bakin nan za mu tsaya game da hukuncin hukuncin zakka sai kuma Allah ya kaddara gobe mun samu damar ƙara wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an وآخر سيعا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم نعم إذا مكدوبة kamar yadda muke tafiyar da karatu galibi muna farawa ne da fassara ɗaiɗaikun kalmomi ko ba haka ba sannan mu dawo mu gibi asbabun nuzul da kuma almunasaba bainal ayat mu dan ƙara bayanai dogon abin da hali bayan ko ba haka ba to Allah subhanahu wata'ala ce wa akharuna in ka diba cikin shi jalalin da muke dubawa wa qaumun sai ce wawun tana da alaka da qaumun da aka shafi kenan wa qaumun akwai waɗansu mutane akharuna waɗanda ba waɗancan ba mubtada'un inji shi kenan shi a wajen shi akharuna shine mubtada an gane ko i'tarafu bi dhunubihim sun yi yadda sun tabbatar da zunubin su ina fata an fahimce sun tabbatar da zunubin su wannan shine abin da ya kawo na i'rabi ina fata an fahimce ni akharuna mubtada i'tarafu shi ne matsayin khabar ko bakar bane in ka ce akharuna ja'u ai shikenan akharuna mubtada ja'u wannan jumla ta fi'ili da fa'ili ita ce matsayin ita ce matsayin khabar duk da yake wadansu malaman nahwu sun saba ma wannan suka ce wa akharuna shina matsayin mubtada i'tarafu bi dhunubihim an gane ko an gane ko i'tarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an i'tiradihi asa Allah an ya tuba alaihim shine matsayin khabar kinan wa akharuna asa Allah an ya tuba alaihim ina fata an fahimci sai da mun to i'tarafu bi dhunubihim da khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an jumla ce haliya domin aljumal suna iya zamanto wahaliya ba'dal ma'arif ko kuma ba'dal nakirat mutlaqan a wajen su malamai ko ko ba'da wato an-nakira al-mawsufa kenan sai ya zamanto wa akharuna qad i'tarafu bi dhunubihim jumla ce haliya kenan wal halu qad i'tarafu bi dhunubihim وخلطوا عملا صالحا والحال قد عملوا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا تو عسى الله ان يتوب عليهم شيء matsayin خبر ba sani ko mun fahimta ba almuhimmu wanga magana ce ta nahawu kuma shi nahawun ba a iya gane qur'ani da kyau sai da shi wani lokaci saboda qur'anan arabiyyan ne kuma arabiyyan kuma akwai nahawu ciki domin cikin ilmukan larabci akwai nahawu baka iya ba alqur'ani da nahawu almuhimmu dai bari mu dauki ɗaiɗaikun kalmomi ya ce to wa ƙaunin akharu na ce a cikin jidalai ne a kodinsu mutane shi a wajen shi ya ɗauki akharu na mubtada i'tarafu bi zunubihim sun yi furuci da zunubin su ma'ana sun tabbatas asalin al-ma'rifa ka san abu mu maido hankalin mu nan sai an ka ƙara alif da ta'u sai aka ce i'tarafa intabihu arafa ya fahimta i'tarafa ya tabbatar a kansa qatala ya kashi sai aka ƙara alif da ta'un an ka ce iqtatala to nan sai ka gane i'tarafa ya tabbatar yayi ikirari akan sa bi dhunubihim sun tabbatar da dhunubansu yace min at-takhallufi nabsu fi tabaki nan an gane ko min at-takhallufi na'tuhu wal khabar khalatu amalan salihan kenan min at-takhallufi sai ce na'tuhu kenan na'at ne na akharuna ita jumla ta i'tarafu bi dhunubihim matsayin sifa take tunda akharuna na matsayin na kira na hauna ya shiga wal khabaru kenan labari bayan ya ce maka mubtada labari ana hau khalatu amalan salihan kenan a wajen mai jalalai a wajen mai jalalai ne wa akharuna shine matsayin mubtada i'tarafu bi dhunubihim na'at ne na mubtada tunda yana matsayin na kira ba ma'arifa ba khalatu amalan salihan shine matsayin khabar a wajen sa ba sai ko mun fahimta ba to almuhimmu khalatu amalan salihan sun cudanya aiki salihan nagari wa huwa jihaduhum shine jihadin da suka yi qabla dhalika kafin wannan sai ce jihadin da suka yi an gane ko ai ba dole ba sai jihadi ayyukan da suka yi ma musulunci kafin ma wannan hadisa ta faru ai suna da imani domin duk ayyukan da mutum ya gabatar in babu imani ai ba za a karbi ayyukansa ba kinan nan abin da ya kamata ya ba da misalin jihadi ne saboda nan ana maganar jihadi ma'ana sun taɓa yin jihadi a lokuta masu tsawo kafin wannan ya zo ya faru mun gane da kyau shi yasa ya kawo zancen jihadi amma ai in ana zancen ayyuka a musulunci ba da jihadi ake fara da imani ake fara ko haka da bari yau in babu imani kawai na zancen jihadi kuma da ya kawo jihadin dan ya nuna maka ya yarda da musuluncin su dan in babu imanin ma ba a zancen ma a zance a kawo jihadi min tahsilil hasil saboda mu fahimci mas'alar da kyau وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم بذنوبهم كوكو سن يدد ليفين da suka aikata أو غير ذلك ko wurin wannan ina fata an finci to dan haka dai sun yadda da laifin su kaga zunub sai zaman to mujmal ne wani zunubi ne aka kawo ba a kawo su ba shine al-wato al-mujmal wal mufassal irin wannan in kalma ta zunub ta zo cikin alqur'ani zaka iske galibi tana zuwa mujmala tana buƙatar tafsiri kaji annabi Musa ce ma Allah subhanahu wataala wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yafturun ina da laifi ba da ai laifi abin da ke dunkule akwai babban laifi akwai karamin laifi akwai matsakaicin laifi amma in kana neman tafsirin sai ka kuma inda yace rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yafturun inda aka ce kafirai kada abi ali fir'auna wal ladina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim kuma ka ba san amfana to kaga dhunubihim kenan dhunubinsu ai dubin su ba kaɗan ba ne mujmal ne sun yi shirka da Allah sun saba ma annabawan Allah sun yi fito na fito da Allah duka zunubin sai ka ɗauki ayoyi ka fassara ko wace al'umma tana da zunubin ta inda Allah ce fa kullun akhadna bi dhanbi sai ka ɗauko bi tafsir kana samun ayoyi masu yawa ina fata ana fahimta ta idan kuma ka yi wannan sai ka ga al-dhunubul mushtaraka da az-dhunub al-khassa az-dhunubul mushtaraka kafirai sun yi tarayya wajen shirka alkhasa wasu su suna duwani wadansu suna tauye mudu wasu suna kaza wasu suna kaza sai ka ɗauko su kai tatbikin su akan al'ummar da muke rayuwa a yanzu shin muna yin waɗannan ababen ko ba ma yi to idan muna yi ya za mu yi kawo gyara kafin Allah subhanahu wataala ya kama mun gane da kyau Allah ya taimake mu ya ce to wa akhara sayyi'an akwai kuma wani aiki da suka yi wanda yake mummuna wa huwa takhallufuhum shine wato sun yi takhalluf ma'ana ba su fita ba ba su da uzuri sun yi zaman su domin in akwai uzuri wanda shari'a ta yarda da shi ai magana ta kare ko ba ka nan bane akwai wanda an ba shi uzurin da ba sai ya ji yaki ba har ya koma ga Allah laysa 'alal a'ma harajun ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج نا على المريض المريض الذي لا يرجى برؤه amma wanda bar shi lafiyar shi ke warkewa ai shi kenan to kaga makaho dan bai je wajen yaki bai da wata matsala dan dama Allah ya dauke mishi ba sani ko mun fahimta ba wa akhara sayyi'an to anan ne malamai sun kawo bayanai masu yawa game da khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a domin khalata tana nufin cudanyawa sai malamai suka ce to nan khalaqa shine ya cudanya wasu suka ce to ai ba a cewa an wato ita kalima ta al-khaltu in ka diba cikin littafai da ake kira al-furuqul lughawiyya mai do hankalin mu al-furuqul lughawiyya wasu littafai ne muna ji da kyau wasu littafai ne waɗanda suke kokarin sanar da kai bambanci wanda akwai tsakankanin kalmomi duk da yake suna kusan juna kun san akwai al-kalimatul mutaradifa waɗanda ake cewa suna ba da ma'ana ɗaya akwai almutaƙariba waɗanda suke kusa da juna akwai almutadadda kishiyoyin juna akwai kalimar da tana ɗaukar ma'ana biyu kishiyoyin juna akwai da tana ɗaukar ma'ana biyu ba kishiyoyin juna ba akwai almushtarak bi maddatihi akwai almushtarakul lafzi akwai almushtarak alma'nawi akwai almusallasatul lughawiyya duka waɗanda karyatu ne na kalmomi ɗalibi ilimi bai karanta wannan ba yana son ya kutsa ba littattafai manya zai je ɓanna mai yawa shi ilimi abin nema ne mun gane ko to almuhimmin ya kawo mu anan shine wato nan alfuruqul lughawiyya abu hilal al-askari yana da littafi alfuruqul lughawiyya sheikh abdul latif shuwairib yana da littafi da yayi alfuruqul lughawiyya sai ya masa suna ash-shamil fil furuqil lughawiyya yayi mujalladi na daya ina ganin sauran mujalladi biyu kuma na fata Allah ya bashi iko ya kammala su kuma tun su a guda anan mai do hankalin ka kuma mai do hankalin mu anan in an ce khalaqa ya tudanya in an ka ce labasa ya tudanya ko ba ka nan bane wala talbisul haqqa bil batil وتكتم الحق وانتم تعلمون كما كان بني سيأتي كاكو تشودن يا غسكيا da ƙarya to nan khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an kaga sun tudan ya aiki nagari da mi da mummuna to amma in an ka zo a lokaci a ce shin akwai bambanci tsakanin khalaqa da labasa ko kuma bambanci duk da tudan yawa suke nufi ko ko ba ka bani to a nan dole sai mun yi bincike shi yasa sanin larabci zai taimaka ma lokacin da za ka yi karatu in kana rike da ka'idodin ilimi ba za a yi wasa da hankalin ka ba mas'ala ta farko shi labasa din nan kala biyu ne akwai na sanya sutura akwai na cuɗanya al'amura in an ka ce labasa yalbisu ya cuɗanya mai al'amura ya sami shi shubuha in an ce labisa yalbasu yana sanya sutura kenan shi na sanya sutura madin shi kasra gare shi labisa labisa thiyaba yalbasu sai ayi mudari in shi fatha wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak shi ko wancan labasa madin shi fatha gare shi yalbisu mudari in shi da kasra shine ya rikita mai abubuwa ya samai su cikin juna sun hargice sun cakudi Allah ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisuna kaga sai ka bambanta tsakankanin su to shi wancan me yasa aka sanya shi cudan yawa saboda suturarka dama tana cudanye da jikinka ina fata an fince ni to kaga daga nan wannan loop skin ya samu asali mun ji wannan da kyau to khalaqa kuma ya cudanya sai malamai suka ce kalima ta khalaqa a ammu min labasa in an ce a ammu ta fita ne ta fita faɗin ma'ana domin shi labasa yalbisu ka jibi furukun lugawiyya labasa yalbisu ba a amfani da shi sai cikin alma'anawiyat amma shi khalaqa ana iya amfani da shi fil ma'anawiyat ana iya amfani da shi fil maddiyat ma'ana in an ce ma'anawiyat abinda ba a gani alhissiyat a gane ko almalawiyat abin da ba a gani alhissiyat ko almadiyat abin da ake gani to kaga ba ka cewa labastul ma'a bil labani ba a yi wannan larabci sai dai a ce labasal haqqa bil batil kaga al haqq ba a ganin ta al batil ba a gani amma kuma khalaqa ana iya amfani da shi wajen abin da ba a gani kuma ana iya amfani da shi a wurin abin da ake gani kenan wani ne faɗin ma'ana khalaqa kenan tunda ka kana cewa khalaqtul ma'a bil labani kuma kana iya cewa khalaqtul amala bil amal dan ya ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'a kaga in ba kai karatu ba zaka sanin wannan a amumin kana ba dole bane ka duba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i na uku na Sheikh Abdul Latif Shuwayrif ya kawo wannan mas'ala sannan kuma nan sai Allah ce khalatu amalan salihan bai ce bi akhara sayyi'an ba sai ce wa akhara sayyi'an yasa ba kawo ba umma ai kana cewa khalatul ma'a bil labani ko ba ka bari to in ka ce khalatul ma'a wal labana kuma shi da Qur'ani amfani da shi kai kadan kuma ka ce Allah ya kuskure sai suka ce in an ka ce khalatul ma'a bil labani ko ko halattul labana bil ma'i kenan ɗayan ka ɗauke shi a nan aiki an gane ko na cuɗanya wannan da wannan kenan guda shi ne da ake aiki da shi ma'ana in ruwa ne ka ɗauko an gane ko ma'ana ruwa suka fi yawa sai ka ɗauko nonon ka saka kenan halattul ma'a bil laban ka yi isti'ana da laban ka cuɗanya in kuma nonon ne wato ruwan ne ya aje in nonon ne ya aje sai ka ɗauko ruwa ka zuba halattul labana bil ma'i da ruwa ka yi amfani ka cuɗanya mun gane ko amma in ka ce khalattul ma'a wal laban to ma'ana ba a san wanne ne ka tudanya da wani ba sannan kuma ba a san wanne ne farko ba wanne ne karshe balaga ta larabci kenan shi sai a ce wa akhara sayyi'an sai bar su a dunkule ina fata an fahimci ma'ana ko ne ka dauka an tudanya shi da wani mai kyau an tudanya shi da mummuna ko ko mummuna an tudanya shi da nagari وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كنن وعملا آخر سيشاف عملا تن يأتي عملا صالحا كنن وآخر ومعنى وعملا آخر سيئا لو أني أيكي وندي ممونة سيء دقا ساء يسوءني أصلين شي سيوئني ساء يسوء يا بك أنت ماري دومين ممونة أيكي بك أنت مكري الدنيا دا لاهرة shi yasa duk masu sabon Allah suna sa tsammanin su ji daɗi kullum cikin bakin ciki suke kullum masu saba ma Allah suna ganin suna jin daɗi suna karewa sai suka cikin bala'i suna kare suna cikin mayin abin kuma sai su fada cikin musiba kada ka sa tsammanin kafirai suna cikin nutsuwa wallahi ba sa cikin nutsuwa duk mai saba ma Allah wallahi ba cikin nutsuwa ba cikin farin ciki sun fi kowa zama cikin bakin ciki shi yasa aka kira mummunan aiki sayyi'an alladhi yasu'u sahibahu ya bakanta ma rai nan duniya in ka tai lahira kuma ya bakanta ma rai a lokacin da ka ganshi a bisa takardar aiki wa wudi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada Allah kai mu tsaki sai an ka ce to asallahu an ya tuba alaihim ko ba karan bari asallahu wato yana yiwa Allah an ya tuba alaihim Allah subhanahu wataala ya karbi tuban su shi an ya tuba sai zama to shine wato ya wato khabar na asa an gane ko tunda asallahu to ina sauran an ya tuba shikenan alaihim yana yiwa Allah subhanahu wataala ya karbi tuban su to na asa tana nufin yalla ko ba karan bari to kuma Allah baya shakka ba sani ko mun fahimta ba to me yasa kuma aka kawo asa sai a ce asa tana yiwa Allah ya gafarta musu nan malamai suna ɗaukar aljanib janibai ne sai su ce in ka ɗauke ta fi haƙƙin ta'ala tufidu tahqiq a ɓangaren Allah tabbas take nushi don babu abin da Allah ya jahilta in kan maido ta ga bangaren dan adam asallahu an ya tuba alaihim sai ka ce yalla don kai baka san wanda Allah zai gafarta baka san wanda Allah zai gafarta ba kai ma ta kankata ka kai kai ta roƙo Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya ko baka da bane kafin ka mutu baka san yadda zaka kare ba mun gane wannan to haka zaka fassara shi yasa danganta fi'ili ko sifa ko suna zuwa ga Allah ya bambanta yadda za a danganta su zuwa ga halittu dan zatin Allah ya bambanta da zatin halittu tunda zati ya bambanta sai aiki ya bambanta sifa ta bambanta suna ya bambanta dole sai ka fahimci ka kai wasa da hankalinka asallahu an yatuba alaihim tabbas Allah in yayi niyyar gafarta musu zai gafarta musu ina fata fahimci ni ko kuma asallahu an yatuba alaihim ku yan adam an bari ba a sani ba Allah zai tana yi wa Allah ya gafarta musu kuma me yasa Allah yi wannan dan shi a zai idan kwace to kai kajiya kaji Allah ce asallahu an yatuba alaihi ba tabbata na ba kuma kun ce musu habban nan kaza ko ba haka nan bane sai mu ce a tabbata na ko ba ka bari in ka ce ka san gaibi in ce a ban san gaibi ba ko ba ka bari tunda yanzu mun ce sai wanda ya san gaibi ko to ai ban san gaibi ba kuma na ce tabbas sai in ce a'a wanda ya san gaibi shi ya gaya mini kuma Allah na ya faɗa ya ce laqad taballahu على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزوغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا الله أكبر تطلع الله يفعل زي Allah ya kyauta in zuciyar mutum ta lalace baya ganin gaskiya shi yasa shi an ci musiba na aqidun da ba na sunna ba bala'i ne kafirci bala'i ne munafinci bala'i ne Allah kai mu tsari asallahu an yatuba alaihim tabbat Allah ya gafarta musu dan ya ce wa ala thalathati alladhina khulifu da ayat qur'ani ne fassara ba da ra'ayi da inna allaha ghafurur rahim allah subhanahu wataala ghafurun ne mai gafara rahimun allah subhanahu wataala mai jinkai ne nan duk muna cikin jalalaini ne a nan kafin mu je cikin sauran littattafai mu faɗi waɗansu ƙa'idodi abu biyu nake son in tunatar a nan na farko mun ce sunayen allah sunayen allah idan suka zo a cikin alƙur'ani duk inda kaga sunan allah ya zo ƙarshen sunayen Allah su zo ƙarshen aya to akwai munasaba ko ba ka da bari akwai munasaba ma'ana mi yasa sunayen Allah ba aka inna Allah azizun ghafur ba anan sai aka ce inna Allah ghafurun rahim mi yasa aka rabi waɗannan ai ba su kaɗai bane sunayen Allah sannan mi yasa aka zaɓi waɗannan guda biyu aka haɗa su ba a zaɓi waɗansu ba to sunan Allah kowanne idan ya keɓanta yana da ma'ana kaga ghafurun Allah mai gafara ne rahimun mami mai jin kai ne to kaga gafara daban jin kai daban to in an hada jin kai da gafara kaga sun cakule sun bada jin kai wanda a tare da gafara gafara wanda a tare da jin kai kaga biyu ba da suke da ɗaya ba to sannan kuma me yasa aka zaɓi waɗannan sunayen aka kawo su a cikin wannan kissa shi yasa nake cewa in kaga sunan Allah ya zo yana da alaka da surat maudu'in surat wani lokaci yana da alaka da ayoyin da suka gabata yana da alaka da ayoyin da za su zo kuma yana da alaka da farkon ita ayar karan kanta tunda i'tarafu bi dhunubihim sun yadda sun yi laifi ko ba karan bane al-i'tirafu bi dhanbi fadila inji larabawa ka yadda da cewa kayi kuskure ko ko kayi laifi ai zai dauka kaka mu ko matsalar ku yanzu afirka da kasashen laraba ba wadda mun yi kuskure ba akwai wayar dan afirka ya yi kuskure da cewa ya yi kuskure akwai wayar da kasashen larabawa mutum ya yi kuskure da cewa ya yi kuskure amma a turawa sun yarda da cewa dan adam yana kuskure shi yasa suke cewa l'erreur et humaine mun gane ko idan ka yi kuskure ka yarda da cewa ka yi kuskure sai ya kara ba daraja sai shi dai ce a'a ba kai kuskure ba shi yasa kuke ganin da yawa daga cikin mutane kima su tana zubewa a ranar da sun kai tuntube daya kana malami kana mai dawa kana tafsiri ko ba kana bane sai wata rana wani ya gano kuskuren ka in ka gano kuskuren mutum ba cewa mun ka je cikin internet ba ka je ka ce malam wane rana kaza a wuri kaza aya kaza ya kuskure wannan ba shi ne ake bukata wannan ba dawa bace shirme ne ina fata na fita ta a a tuntuba shi ya kamata ka yi ka jiya shin kai ne kan kuskure ko shi misali to in kuskure na sai ya zo sai ya faɗa ce wuri kaza mun fassara shi a kaza amma kuma ba haka kiba ga yadda yake in kai haka sai waye bayan kuskure shike nan amma idan muka zama to tallata kurakuran mutane da mu ce mu daukaka wannan kuma shirme ne ina fata mu ce ba a zama mallami da tallata kurakuran mutane waɗanda kaga Allah ya daukaka ba tallata kurakuran mutane suka yi ba karatu suka yi suka yi da awa wannan daukakar da Allah ya ba su sai ba su ita in Allah ta shi daukaka sunan ka lokaci wallahi sai ka mutu matan imran matan imran uwan maryam zamanin alkur'ani aka yi ta amma da taima allah aiki sai da allah ya zaɓi ashrafu kitab littafin da fi kowane daraja cikin littafansa sai ya sanya kissarta a ciki matan manzan allah sallallahu alaihi wasallama khairu khalqillahi ajma'in babu wanda sunan ta zo cikin qur'ani amma uwan maryam sai sunan ta zo cikin qur'ani don mi don taima allah aiki inna allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم لعلك قصة سنة القولي أنت ما الله أيكي سياسة سنة القرآن هابو كيما الله أيكي كبوتا Allah ya gane da mu inna allaha ghafurur rahim to nan sai ya kawo inna allaha ghafurur rahim saboda sun yarda da cewa sun yi laifi dama shi na daga cikin azabar da Allah yake ma mutum in baka yarda da kai laifi ba to daga nan ka faɗi shi yasa mutumin da ke sabon Allah in ji malamai yana iya ya dawo mai yin bid'a bai dawo ba dan shi mai sabon Allah yana ganin cewa yayi kuskure ko ba haka nan bane shi ko mai yin bid'a yana ganin a'a bai yi kuskure ba ma zai je nemo dalilan da zai kare bid'a sa shi yasa bid'a take da hatsari Allah kai mu da tsari inna Allah ghafurur rahim kaga tun da sun yarda sun yi laifi to sai ta ayat ta kulle da sunayen da suke da alaka da gafara Allah ya gafarta musu kuma Allah ya ji kansu kuma nan inna kamar jumla ce ta aliliya asallahu an yatuba alaihim li anna Allah ghafurur rahim sai ka mutu kamar ta'alili ina fata an fahimci to wannan shine abin da dai ya zo a cikin jalalaini duk da yake ya ƙara bayani yace nazalat fi abi lubaba wannan aya ta sabka a cikin sha'anin abi lubaba wa jama'atun da waɗansu jama'a na sahabbai kenan awsaqu anfusahum waɗanda suka daure kawunan su fi sawaril masjidi sawari intabih da sinun ne jam'i ne na sariya da sinun sariya an gane ko gimshiki jami'in shi sawari mithlu qadima jami'in shi qawadim sawari sawari ne sai an ka wato mai da don ba ta fito ba mun gane wannan da kyau shi yasa ka tayi in ka tayi wajen fassara in baka gane ba wallahi ka tambayi malamai fi sawari masjid an gane ko ga wani ce siwari masjid wani ce mun mundayen masallaci ba siwari masjid ake nufi ba sawari ake nufi jami'i ne na sariya wato bangon masallaci abin nan gimshikan masallaci wato ausaku anfusahum fi sawaril masjidi lamma balagahum lokacin da labari ya zo musu ma nazala bil mutakhfil mutakhallifina game da hukuncin da Allah ya saukar ga waɗanda ba su fita ba ko ba kana bane wa halafu suka yi rantsuwa la yahulluhum ba wanda zai warware su an gane ko sun daure kansu kinan ba wanda zai warware musu wannan igiyar illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka ce su yanzu tasu ta kare sun yadda waɗanda suka je ba su je ba da uzuri ga abin da ya same su to su bari su je su daure kansu in ma mi za a yi a yi musu ya ce to fahallahum sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je warware su ma'ana ya bude su kenan lamma nazalat lokacin da wannan aya ta sabta asallahu aw akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim inna Allah ghafurur rahim mun ji wannan da kyau to kaga shi imam mai jalali ne hadda ma sababin nuzuli ya kawo karkashin wannan aya to yanzu kaga sababin nuzul ya kawo shi abi ya kawo shi a dunkule amma tun daga mausu'a ta al-isti'ab fi bayanil asbab sai suka kawo wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim sun ka kawo akar guda shida sababun nuzul guda nawa guda shida a karkashin wannan aya daya ya inganta na abdullahi ibn abbas ina fata an fahimce ni inda yace kanu ashrata rahtin takhallafu an annabi sallallahu alaihi wasallama fi tabuka mutum goma ne kaji inji inda abbas an gane ko wannan asar na farko hasan ne asar ne hasan ba hasan sunan mutum ba ana nufin ya inganta eh ina fata an fahimce ni wannan asar kuma bari ka ji ibnu jarir at-tabari ya fitar da shi ina fata an fahimce kuma ya inganta sannan kuma akwai asar na ibnu abbas abdullahi ibn abbas na biyu amma shi wannan bai inganta ba shi ma ibnu jarir tabari ya fitar da shi amma bai inganta ba akwai asar na ummu salama da sun kace inna tawbata abi lubaba nazalat fi baiti fa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhaku fi saha wannan mawdu'i na ma kwata kwata ƙarya ce wannan bai inganta ba kaga wannan ai zakwa shi ce to asbabun nuzul kuma wannan ba shi ne sababin nuzul ba tun da sababin nuzul ai abu kaza ya faru sai aya ta sabka to kasancewa aya ta sabka a gidanta shi ke nuna shi sababin nuzul ba sababin nuzul bane kuma mawdu'i ne bai ma inganta ba dan kakka ta kaga mutane shi akwai asar na imamu dhahab shi kuma da'ifi ne ibnu jarir at-tabari ya fitar da shi sannan akwai asar na jabir ibn abdullah yace kana mimman takhallafa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat tabuka sittatun akwai mutum guda wato shidda to shi wannan asar ya inganta ya faɗi abu lubaba daga cikinsu ina fata amince an gane ko to kaga ya faɗi mutane guda shida ya ce daga cikin waɗanda suka yi ya kawo sunan wasu daga cikinsu shi wannan asar ya inganta kenan cikin shidda da aka kawo akwai asar na qatada shi wannan bai inganta ba akwai asar na muhammad bin ka'ab al-qurdi shi ma sabbi bai inganta ba kenan cikin guda shidda biyu sun inganta hudu ba su inganta ba mun gane wannan da kyau to amma wannan ba zai samu yi saurin wucewa ba sai mun faɗi wata ƙa'ida mai muhimmanci su asbabun nuzul da kake gani ba wai haka ne ake tattaunawa kansu ba ana magana kansu sanadan wa matnan wa tatbiqan akwai ka'idodin da ake bi yanzu mun ce asar shidda ne to in muka ce shidda ne yana da kyau musulun shin dukkan su basu inganta ba idan dukkan su basu inganta ba sai mu ce dukkan su basu inganta ba idan dukkan su sun inganta sai mu ce dukkan su sun inganta an gane ko to idan dukkan su sun inganta sai mu duba mu gani ko ko sashe sun inganta in ya wuce ɗaya ko biyu da suka inganta shin duk ma'anar su ɗaya idan duk ma'anar su ɗaya kenan guda in mun kawo ya wadatar idan ba su daban-daban to kowanne sai mun ga ina ya bambanta da dan uwansa an gane ko shi yasa asbabun nuzul akwai ka'idodi da ake karatu akan su an gane ko akwai alqawaid musamman kariba cikin dirasatun fi usulit tafsir na ustad dr kabir yunus professor na da yake Kano a garin Kano mutumin Kano ne wanda yayi littafi anan yayi karanta su a jami'ar sai ya tattauna akan qawaid na asbabun nuzul kuma littafin ulumul qur'an galibi suna magana kan wannan da al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti sannan kuma wannan mausu'a al-isti'ab fi bayan al-asbab farkonta sun kawo ka'idodin yadda ake mu'amala da asbabun nuzul ba sai kun fahimta ba a kuma Sudan kasar Sudan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasar da an yi kace ita a yanzu a jami'a ta Ummu Umdurman akwai wani dalibi da ya bincike na mas'as akan asbabun nuzul da ka'idodin su sai ne ya kamata ka gane sababun nuzul na iya zamantowa daya amma ayoyin da yake magana kansu suna da yawa ta'addudun wato al'ayat duna sabab wani lokacin kuma ta'addudun sabab duna al'ayat sai a samu sababin nuzulu uku akan aya daya wani lokacin kuma sai a samu a'a wato sababin nuzulikin wato daya kuma aya daya to duk irin wannan sai kayi dirasa a kansu ya za a yi jam'u bainal asbab in sun haɗu asbabun nuzul sannan kuma wanne ya inganta wanne ne bai inganta ba wanne ne sababun nuzul ne kai tsaye wanne ne sababun nuzul na fassara ne kawai ma'anar shi take shiga ƙarƙashin aya shi yasa zaka ga wani abu ya faru zamanin sahabbai sai a ce ba sababin nuzul a zamanin sahabbai qur'ani na sabka a a na ana nufin abin nan da ya faru a zamanin sahabbai yana shiga karkashin ma'anar wannan aya mun gane da kyau shi yasa ɗaliban ilimi wallahi a tashi zuwa bincike da sanin ka'idodi malam kafin mu je a'id da ya kamata mu karanta bayan wannan ka tashi kai bincike wajen asbabun nuzul da kuma mi da kuma ka'idodin da ake tattaunawa kan ilimi wajen tafsiri na farko ka ji ta gare ni usulul tafsir ka tsaya ka san ka'idodin usulul tafsir dan wani bai masa akwai ilimi sunan shi usulul tafsir sannan in kana son kai tafsiri alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam asbabun nuzul ta'silan wa tatbiqan sanadan wa matan المكي والمدني دراسة تأصيلية نقدية تطبيقية الإعجاز القرآني أنقالكو تأصيلا وتطبيقا الاستنباط تأصيلا وتطبيقا علم الجمع بين النصوص تأصيلا وتطبيقا علم الاختلاف أنواع الاختلاف كده تأصيلا وتطبيقا علم المناسبات وأنواعه تأصيلا تأصيلا وتطبيقا علم الوقف والابتداء وأثره في التفسير والعقائد والأحكام تأصيلا وتطبيقا التفسير الموضوعي للصور وكما التفسير الموضوعي لمصطلح القرآن كل الموضوع القرآني تأصيلا وتطبيقا علم الاشتقاق تأصيلا وتطبيقا علم البلاغة تأصيلا وتطبيقا علم الأدب تأصيلا وتطبيقا ومدارسا وتاريخا علم اللغة تأصيلا وتطبيقا قديما وحديثا الله أكبر والله كتاشكك in ba haka ba kace za ka ɗauki ilimi kamar wasa la tahsabul majda tamran anta akilu kakka sa tsammanin ɗaukaka ta ilimi majdan tamran anta akilu inji sha'ir kamar wato da biyu ne a baka yanzu kaga muna da azumi da an jima a kama da biyu ka buke ba haka nan bane wallahi sai an tashi an yi karatu bari in ce ma birni tun da kasashen mawuyacin birni ina fata an fahimce ni to wa akharuna atarafu bi dhunubihim ibnu ashur yace al azharu anna jumlatu wa akharuna atarafu bi dhunubihim atfun ala jumlati wa mimman hawlakum min al a'rab sai ce ai wa mimman hawlakum min al a'rab munafiqun wa min ahli al madinati akharuna aznabu bit takhallufi fa atarafu bi dhunubihim kenan tana da alaka ne da wa mimman hawlakum min al a'rab shi a wajen ibnu ashur akwai daga ciki wanda mun ce ba dole bane sai wannan a'a nan an kawo wato mutanen ƙauye saboda a kawo mutanen birni duk da yake ana magana ne kan asali kan mutanen wato mutanen ƙauye sun gabata to dan aka mutanen birni sai aka fara da mutanen wato ƙauye ba sani ko mun fahimta ba amma in muka duba shi dai wannan na faɗa yana yin raddi karara ga 'yan mu'tazila mun faɗa ko raddi ne ga 'yan mu'tazila kun san mu'tazila aqida ce wadda take tajima kuma tana wahalar da musulmai kwarai da gaske ko fahimta saboda mutane ne waɗanda suna karatun falsafa da mantiq da jadal al-madarisul aqliya da su da yan shi'a kwarai da gaske to mu'tazila sai sun ce idan mutum ya aikata kabira ba a ce mai mumini ba a ce mai kafiri la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min sai su ka gani shi ba mumini bane shi ba kafiri bane amma in bai tuba ba in ya je kiyama wuta za shi kaga sun mai da shi kafiri ko ba karɓa ne sun ka ce bai yiwuwa a ce mutum yana da imani kuma ko kafiri a'a kafiri dai ko mumini ko ba karɓa ne sun ka ce afa man kana mu'minan ka man kana fasika la yastawi sun ka ce bai yiwuwa ka zama mumini ka zama fasiki lokaci daya sai aka ce a'a kalma ta alfisq wani lokacin tana nufin kafirci wani lokacin tana nufin kaba'ira ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسلام كان سيدي بمبتا الكفر والفسوق والله بس الله رتي ولي بمبتا كان كافي في فاسكنج ها أبو نبي إلا فتا أمر تيني ننغو آية تنا مسو ردي كارارا أنكاو كافري تنتقليا الأعراب أشد كفرا ونفاقا أي كافرين تنتقليا كو سي أنك تشوى من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما يعني أنت مغرما شيني مي tara abin da an ɗauke shi matsayin doli kuma ka bari amma ba su yi imani da Allah ba sannan wa bidal arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir mu'min ne was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan yan birni masu imani suna tare da yan kauye masu imani ko ba ka bari to yanzu kuma sai yace wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'ah kaga suna da aiki mai kyau Allah bai rusar da shi ba ko suna da mummuna to mummunan ma Allah ce asallahu an yatuba ne kai ko kace bai yiwa a ce mutum yana da imani kuma a ce ya saba ma Allah wa ya ga maka baka da wani dalili Allah kai muna sani Allah mu je aya ta gaba khuf min amwalihim
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم نعم كما يدعي الأدب تقباتا muna fassara ɗaiɗaikun kalmomi sannan mu zo zuwa ga ilmul munasabata da ilmul asbab asbabin nuzul yace to khudh min amwalihim ka karba daga dukiyarsu sadaqatan sadaqa abin ga sadaka kenan ana iya cewa sadaka kalma ta sadaka ba ko da cikin qur'ani take zuwa ta nufin zakka ba in ta biyu wani lokacin nufin sadaka ta wajibi akwai sadaka da ba ta wajibi ba sadaka ta wajibi kamar zakka Allah ya yanke ya ce a bayar akwai sadaka wanda duk lokacin da kaga dama zaka bayar shi sai mun bambanta an gane ko to ka karbi sadaka daga gare su to tahiruhum wanda zaka tsarkake su da ita ina fata an fahimce ni to ana akwai matsala dan nan to tahiru shin tana komawa ne zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ay anta tutahhiruhum tunda in manzo ya karba ai da sanadi Allah ya tsarkake su huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ba ba karan bane ai manzo ya zo idan ya tsarkake mu to tutahhiruhum ko dai ya kuma zuwa ga sadaka domin an ce as-sadaqatu tutahhiru annabi sallallahu alaihi wasallam yutahhiru ai aiki ya kuma shi yasa karatu wani lokacin baka san inda zaka fito ma mas'ala ba kana nan kana dinin kai karatu sai wani koma cikin littafai ya bincike in ya zo ma da wani martu ya buge ka kai sai kwanye ka tade ne saboda dargar karatu gare ka baka gane karatu ba shi yasa nan shin tutahhiruhum tutahhiru fi'li mudari'i ne an gane ko yana iya komawa zuwa gaba zuwa ga sadaka kuma yana iya komawa zuwa gaba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan in mun ce khudh min amwalihim ka karba daga duke su sadaqatan sadaqa tutahhiruhum in mun ce zai koma zuwa ga sadaka ya kuma mi sifa ta sadaka domin nake da shi tutahhiruhum sadaqa za ta tsarkake su wa tuzakkihim sadaka kuma za ta mi za ta tsarkake su to kaga anan fasara ta zo kamar daya sai a ce tutahhiruhum za ta tsarkake su a yanzu wa tuzakkihim a gaba ma za ta tsarkake musu imanin su dole kai ga wani kadan raba zakan gare su ko ba ka bane ko ko ta wanke su daga dattin su na zunubi na yanzu wa tuzakkihim biha kuma zuwa gaba ta tsarkake su ala ayyati hal dai in ya koma zuwa ga sadaka matsayin sifati yake domin na kira amma in an ka ce ya koma zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya koma matsayin hali domin khudh anta sadaqatan min amwalihim tutahhiruhum kenan anta mutahhiran lahum wa muzakkiyan lahum hali ne na shi wato mai aikata aikin kana halin mai tsarkake su kuma kana halin wanda yake tsarkake musu zukatansu ban sani ko mun fahimta ba to amma a nan in mun ce yana komawa zuwa ga sadaka kaka za mu yi asalin fi'ili amri in ya zo jawabul amri yana bukata a yi mishi da zama sun marji ilbasara karratain sai ce mi yan kalibe in tabe yan kalibe ba yan kalibu ba alarambobi masu karatu su ce yan kalibu bannata aka yi ba gwamma ba ce billahi lalli la ila illahu bannata eh gan ba ka ce wai wata kira a takona ba ko ta kira haka inda ba kira a shedan tawa na tuna wani dalibi da muke karatu tare da shi akwai wani karatu da ya ji ana yi afirka to sai je sai tambayi malami ya ce wai aka raba kallahu ka kira a akwai ta ko ka kira a wata wai shi so shi kai dole sai an halatta mai kirawo inda muke yi sai malam ya ce mishi babban malami ne ana kiran shi abdallah tattaba babban malami ne ya kira a kasar libya sai ce wannan kira ce hadihi qira'atu shaytan wannan kira ce ta shaytan ina fata an fahimci ba sani kuma fahimta ba to kenan anan abin tambaya anan da anka ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya kamata a ce in zamiri ya koma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya zama to tutahhiruhum ya kamata a ce in bai koma zuwa ga sadaka ba domin in ya koma zuwa ga sadaka sifa ce ta sadaka amma in ce khudh to ya kamata jawabin shi zama to majzumi thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basar to waɗansu suka ce cikin yaren larabci ba dole bane jawabul amri ya zama to majzumi akwai wasu larabawa su jawabul amri na izinin tuwa marfu'i wasu ka ce a'a da an ka ce ya karba khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim saboda koda ya karbi sadaqar su bai da tabbacin cin don Allah an kai kuma don Allah ba shi yasa sai ba a yi ma ba a yi ma amrin wato shi fi jawabul amri jazma ba saboda ba tabbas bane in ba tabbas bane ba a mishi jazma tabbas annabi zai karba amma ya sani su bai sani ba shi yasa Allah bai ce tutahhirhum ba sai ce tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sannan zaka tsarkake su da wannan sadakakin da suka bayar ina fata an fahimci in muka duba cikin jalalaini yace tutahhiruhum wa tuzakkihim biha min dhunubihim daga zunubinsu fa akhadha thulutha amwalihim sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karbi sulutin dukiyarsu wata sadaka biha yayi sadaka da ita ma'ana waɗanda suka zo suka nemi an gane ko sun yi laifi mi za su yi an gane ko wani sai ka ce to shi ya yadda duk abin da aka yi ko da duke shi za a karba gaba daya a karba sai Allah ce a'a ita sadaka ai tana sawar Allah ya gafarta maka zunubanka ko kuma Allah ya taimake ka to ku kawo sulusin dukiyar ku sai an ka amshi sulusin dukiyar su ina fata an fice domin ba a yadda ba kwace dukiyar ka gaba daya amma ina ka dan bara kenan kana da miliyan uku duka an karbe su ni za ka yi kuma zuwa gaba bara amma an karbi miliyan ɗaya aka bayar aka yi sadakar shi a cewa bije kai kasuwanci Allah ya sa musu albarka mun gane wannan to shi yasa wato sadaka tana sa wa dukiya ta habaka shi ko haramun ko da kaga dukiya ta yi yawa sai Allah ya watsar da dukiya wannan dukiya yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqa sannan yasa aka saya musu ma sadaka sadaka dan munan sadaka muka cewa ko ba ka dan bane sadaka kaga sadaka ne sai an ka ce sadaka asalin shi sadaka daga asidku ne asidku shine gaskiya duk wanda ya bada ta hakikatan ya yadda da cewa Allah zai bashi sakamako wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim ba sai kun fahimta kenan waɗanda suke ba da sadaka sun yadda da Allah zai ba su sakamako a nan duniya ma na kasar sadakatun min mali ko ba kana bane Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti munfiqan talafan kenan Allah yana iya ba wanda yake bayarwa sun yadda da Allah zai ba su sakamako a duniya da lahira sai sun kai man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira sai aka kira ta sadaka shi yasa aboki aka kira shi sadiq saboda in dai aboki ne na gaskiya yana gaya maka gaskiya kana gaya mishi gaskiya ina fata an fahimci ni imamu shafi'i imamu shafi'i yake cewa min salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqun wa'd munsifa ba ba ka na bari to kuma akwai abin da ake kai mace daga cikin sunayensa ana kiransa sadaki me yasa ake da shi sadaki sadaq saboda tabbas za a gane gaskiya wanda yake son mace kato wani bai barka in ce kato in ce namiji ba ka na bari mutum talatin sun zo suna son mace sai aka ce a kawo sadaki wanda ke son ta zo da ya kasa sadaki an gane da ke son ta da gaskiya ko ba ka na bari to daga nan na kalmomin ake sarrafa su to shi yasa an ka sanya masa sadaka suna sadaka ka taba tambayar kanka wannan karatu jama'a ko mun so mu mai wallahi bai yiwa saboda wasu fa'idodi da za a ce ma in ba a faɗe su ba in kaga an bar karatu mai yawa almuhimmu dai sai ya ce min dhunubihim fa akhadha thuluth amwalihim wa tasaddaqa biha sai Allah ce to wa salli alaihim yace ud'u lahum kai musu addu'a ud'u lahum kai musu addu'a kaga salla sai mu ce yayi sallah ko ba ka da bane to yanzu annabi salli alaihim annabi shi wani mutum salati kaga bai yi ko ko annabi shi mutum sallah kaga bai yiwa to yanzu ya zabu yana kaga nan nan daga nan karatu ya samu asalin kalima ta as-salatu fil lugha ad-du'a tana nufin addu'a to nan sai ka bi maratib da malamai suke bi wajen tahqiqil masail in kalima ta zo a cikin nafsi yaya za a bi ta wato muna da wani abu da ake kira alhaqaiqu thalatha ka rike guda da kyau in ka shiga cikin littafin usulul fiqh da shari'a ka gane su alhaqaiqu thalatha akwai haqiqa guda uku akwai alhaqiqatu lughawiyya akwai alhaqiqatu shar'iyya akwai alhaqiqatu urfiyya waɗannan haƙa'iƙin guda uku idan sun ka haɗu to za a fara da alhaƙiƙatu shar'iyya ita ce first sannan alhaƙiƙatul urfiyya sannan alhaƙiƙatul lugawiyya wannan shine ƙa'ida inda cikin littafin qur'ani ake da hadisi da na shari'a to yanzu ya zamu gane wannan kalma ta as-salatu kafin alqur'ani ya sauka larabawa suna magana da yaren larabci kan mun manta da wannan kenan sun san ma'anar waɗannan kalmomin kafin sauka alƙur'ani shi yasa galibi al-ma'anar lughawi ma'anar am sannan ma'anar shar'i sai ya zo yi khassisuhu ko wal ma'anar urfi kenan in hanka ce as-salatu shine addu'a in ce sallaitu fulanan na kirawa ne a na kira shi ai da autuhu kaga ba kwa ki fahimta wannan larabci ba mun ji wannan da kyau to yanzu kuma yanzu an ka cikin shari'a sai ga kalima ta zo to yanzu ya za mu yi sai mu ce to a fara da ma'ana ta shari'a alhaqiqatu shar'iyya in ba ta fito ba sai a kuma zuwa ga haqiqatul urfiyya saboda urfiyya tana nufin wani yanki ana amfani da wata kalima a matsayin kaza to tunda yanzu urfi ya fi keɓancewa sai a fara da khas sai in ba a samu musanna a kuma zuwa ga alhaqiqatul lughawiyya al'amma in ka ce wa salli alaihim na annabi ya musu salati ba a ce annabi ma kowa salati ba in ka ce kaga haqiqatul al-urfiyya al-shar'iyya ba ta shiga nan ga sannan wa salli alaihim annabi ya musu sallah ba a yi ma kowa sai sallah sai wa sai Allah nan wa salli alaihim sai kuma zuwa ga al-haqiqa al-lughawiyya akwai wani malami a ƙasar saudiya sunansa umar salim bazumul a sheikh a doktor umar salim bazumul ya yi littafi alhaƙiƙatu shar'iyya littafi ne ya kai kusan safa ɗari da wani abu in ka same shi kaga ka samu kusan kalima ɗari da wani abu na shari'a masu amfani ka ka samu da littafi karke yana da amfani da kyau mun gane wannan da kyau to wa salli alaihim ma'anar shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musulmi ya musu addu'a shi yasa ce ud'u lahum sai ce inna salataka sakanun lahum kaga ne inna salataka ba a ce sallar da annabi yake yi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi yake musu sakanun lahum nan mai jalali ne yace rahmatun ko tana idan tuwa rahama ma'ana sanadi ne wanda zai sa Allah subhanahu wataala yayi musu rahama ko kuma waqila tuma'nina wasu malamai suka ce a'a natsuwa ce domin idan an karbi sadakar su ya nuna Allah subhanahu wataala ya karbi tuban su dan in kaga Allah ya karbi abu da gare ka to ka cikin mi cikin masu jin tsoron Allah ko ba kana bane ya ce mi watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin ka zo da ake karba gare su to wasalli alaihim ka kai mu kai musu addu'a inna salataka sakanul lahum lalle addu'arka tana sawa a samu nasuwa dan ka san dai an ce ma annabi maka addu'a ka san dai kana da musulmi sai dai in kafiri kake in mutum kafiri da kuma karya sai ta kare sai dai a ce annabi ya masa addu'a ya shari'a ba a cewa annabi ya masa addu'a Allah ya gafarta mishi kafiri ba a neman mai gafara sai da cala shirin da shi kuma kana bari ayoyin da zamu karanta za su zo ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to anan inna salataka sakanun lahum wani mai karatun qur'ani shi abin da ya sani inna salawatika sakanun lahum kuma kana bari kuma ya ji mun karanta inna salataka sakalun lahum sai ce to aka rauka Allah wai Qur'ani na koko da sabon Qur'ani da an ka samu kusan kullum sai a ce a kai kokari ka san ilmul qira'at al qira'at qira'o'in al Qur'ani guda goma ne mutawatirai waɗanda ba mutawatirai ba kuma suna nan akwai al qira'atu shadda in ka diba cikin al muhtasab libni jinni da kuma ad-durr al masum fi ulum al kitab al makrun ka qira'at mutawatira da shadda da yadda ake tawjihin su kuma tawjihin qira'a ta Qur'ani yana da matakai ana taujihun kira'a ta ƙur'ani da ƙur'ani sannan a yi taujihin kira'a ta ƙur'ani da yaren larabci da nahau da sarfu sannan kuma a yi taujihin kira'a ta ƙur'ani da balaga to kaga akwai aiki amma yanzu bari in ba da misali inna salataka sakanun lahum da kuma inna salawatika sakanun lahum imamu hamza da al'imamu kisa'i da imamu khalaf waɗanda kufiyuna kenan da hafs wanda rawi ne na wato asim sun karanta inna salataka alal ifradi kenan sun ce inna salataka sallaka addu'aka wa fatwita ya ce wa ƙara albaquna bil jam'i wannan littafi an yi taujihul qira'at wato bil qur'an ne taujihul qira'at al ashr bil qur'an min khilal kutub at tawjih ta'sil wa jam'an al fariq al bahthi bil kusi bi ishraf ustad al kusi ustad al doktor ahmad bin ali bin abdullah as sudais wani malami ne ke kasar saudiya kaga sunan littafin ba yanzu ya an kai taujihi sun ka ce waɗanda sun ka karanta inna salataka sakanun lahum wujjihatil qira'atan bin nazir dama suna amfani ne ko su kawo tamkar irin waɗannan kalmomin ko su kawo irin wannan ma'ana a cikin alqur'ani at-tawjihu al-lafzi wa tawjihu bil ma'ana sai sun ka ce fa nadhiru qira'atil ifradi kira'a wadda anka ce inna salataka sakanun lahum qawluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk qurra sun karanta inna salati ba wanda ya karanta inna salawati anan kaga ya tabbata cikin alqur'ani kira ko ne wa nadhiru qira'atul jam'i ita ko qira'a ta jam'i nadhiruha tamkarta qawluhu ta'ala wa salawatir rasul ko ba kana bane wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda allahi wa salawatir rasul ko ba kana bane wa salawatir rasul sai aka ce wa salawatin rasul babu wanda ya karanta wa salatin rasul ala innaha qurbatun lahum ko qurbatun lahum in ka diba warshe na karantawa da dhammur ra an gane ko kenan duk qurra sun karanta can salati wa nusuki duk qurra sun karanta wa salawatin rasul wadanga lafuzza sun tabbata a cikin alqur'ani kenan an yi tawjihul qur'an wal qira'at bil qur'ani to sai abu na biyu tawjihul qira'at bil balagh da wuya ka samu wani malami yana taujihin kira'o'in alkur'ani da balaga saboda balaga ita kanta bai santa ba wanda da shi taujihin kira amma da wato balaga ko ba ka da bane to idan muka zo a nan misali ɗaya zan bayar wannan littafin duk wanda ya same shi kokari majalla ce ana kiranta majallatu tadabbur a ƙasar saudiya aka buga ta a mujalladi na tara sai wani malami ya tattaro kira'o'in qur'ani yayi taujihin su da balaga na jima a duniyar ilimi ban ga bincike irin wannan ba wanda ya keɓance balaga ta alqur'ani don haka wannan mujalladin na tara da zan samu guda dubu da zan sa a samu su a rarraba ma ɗalibai wallahi malam don ɗaya ban da hali ne sai dai in yi haƙuri Allah ya kawo harin ko ba ka da bane eh in kuma gwamnatin Saudiya za ta iya kada Allah ta kawo a taimaka ma ɗalibai ina fata an fahimce ni to almuhimmu da an ka zo a nan inda aka ce inna salataka sakanun lahum za ku ga warshe na karantawa sala sala lamun kin yana tafhimin ta to wannan a balaga ta larabci sai a ce to me yasa sauran qurra su suke karantawa shi ne karanta da wannan sai a ce cikin larabawa akwai larabawa da suke amfani da wannan shi yasa sai zaman to warshe na karanta da tahlizul la wata lugha ce daga cikin yaren larabci mun ji wannan da kyau ha inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim Allah sami'un ne ya sami'un mai ji an gane ko kuma fa'ilun yana yana kuma ma'ana muf'il amma da ba a cewa inna Allah sami'un bi ma'ana musmi' Allah mai jiyarwa ne don nan ana zancen jin Allah ne ake zance ba Allah ya jiyar da wani ba an gane ko to wallahu sami'un dai a takaice Allah mai ji ne alimun kuma Allah masani na sai dai jin Allah da namu ba ɗaya bane sanin Allah da namu ba ɗaya bane to anan munasaba tsakanin wato sunayen Allah da farkon aya me yasa na sai an karanta waɗannan sunayen ba a rabe ba a rabe an nan me yasa ba a ce inna Allah huwa tawwabur rahim ba ya kamata mu fahimci wannan ba sai kuma fahimta ba wannan ayar akwai bane kanta amma a gurguje ba a ce sami'un li qaulihim ba saboda babu wani abu wanda Allah bai ji babu wani abu wanda Allah bai ji sami'un Allah yana jin komai alimun Allah ya san komai in ka gana maka ce Allah ya san abin da yake faruwa ga waɗannan mutanen ka dan kebanci ne amma ba kana nufin shi kadai ne Allah ya sani ba mun ji wannan da kyau sannan sami'un Allah yana ji alimun yana da sani kaga nan ya kore ma Allah kurmutaka dan ya ce Allah sami'un da kaga ba kurma bane la ta da una asamma wala ga'iba kamar da cikin hadisi alimun ya kore ma Allah jahilci Allah ba jahili bane domin akwai wanda yana ji amma jahili ne muna da su masu kwasa toko ai ta kwana amma ba a karatu kaga suna da kunne na ji amma kuma mi amma ba su da ilimi akwai mutumin da yana da ilimi amma bai ji Sheikh bin Baz wa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin na da ilimi ko bai ji shi na da ilimi ko amma bai gani kuma kana bari kenan mutum na iya rasa gani kuma ya zama to masani kuma na iya rasa ji ya zama to masani akwai arabomin da kurame ne amma suna rubuta alkur'ani to kenan jin Allah tare da yake tare da sani yake domin akwai lokacin da kana da sani baka ji akwai lokacin da kana ji amma baka sani ba ko baka da bane to shi Allah jin shi tare da gani yake to kuma me yasa aka rabu waɗannan sunayen almunasaba sai ka duba ka gani da an ka ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun Allah yana ji abinda shi annabi ya faɗa na addu'a Allah yana jin abinda kun ka bayar mi kuka faɗa bayan kun bar wurin annabi alimun Allah ya san abin da kun ka bayar alimun Allah ya san niyoyinku don Allah kun kai ko ba don Allah kun kai ba akwai munasaba ko babu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai ku mu zo mu sake mai ta wannan aya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته